ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na riyadu salihin satin da ya gabata da muka fara karatu muna karanta mukaddima a cikin littafi da yi ko kuma shi darasin mu na farko yau za mu tashi a ci gaban mukaddima mu karshe ta insha Allah da kuma darasin mu na biyu a wani littafi mun tsaya ne a inda malam ya kawo bayani dangane da abin da ya tattaro mana cewa daga cikin mutane ko kuma daga cikin bayan Allah a waɗanda suke su suna da kaifin hankali da basira bisa muwafaka da Allah ya musu sun fahimci menene duniya ko mecece duniya kuma sun fahimci cewa menene yasa Allah ya halicce su sun gane cewa sirrin halittar dan adam da dani shi da su bauta ma Allah shi kadai ita kuma duniya wani gida ne wanda ba da wama za a yi a ciki ba daga da suka hankalta suka ɗauki zama a cikin duniya kamar guri da za ka yi aiki ne don ka ƙetare wani kogi daga bakin gaba shine duniya ka hau kwale-kwale ka wuce ɗaya gabar shine lahira to wannan kwale-kwalen shine ayyukan da za ka yi a duniya shi ma yake cewa anan ya ce wal asabul ma'ana kasira wala qari'aha sadaqa'ilun ya ce lalle wanda ya faɗi wannan magana da za a faɗa nan gaba kaɗan ya ce ya faɗi daidai kuma ga ya kuda ta ko ya faɗa mai kyau ya ce inna lillahi ibadan kudura tallaqu duniya wa khafu fitna ya ce lalle Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira masu hankali masu lura tallaqu duniya sun tafi duniya gaba ɗaya wa khafu fitna sun ji tsoron fitina da suke cikin duniya da rayuwa gaba ɗayanta nazarin fiha sun kalli duniya sun yi rumi a cikinta sun kai sun dawo sun gane cewa falan ma'alim suka gane cewa ita duniyar nan faga baki ɗayanta da ta da hayin wasan ba gun da wama ba ce yi da kake a rayuwa za a waye gari dole kawai ka mutu me har ka mutu saboda an halitta ka ba sai da jinya ba ba sai ka tsufa ba in kwanan kawai ya kare dole ka mutu kana yaro kana matashi shugaba malami sarki jahili kowaye ma ba wanda bai mutu ba ba ga bane da ta gane sai duniya ba gun zama ba ce da haka menene abin yi a cikin ta ja'alu halu jatan wa sakharu sai al'amalu fiha sukuna sai kuma da duniya gaba daya kamar wani kogi kamar wani gulbi kamar wani wurin kogi wanda za ka zo kana tafiya a jeji za ka je garin ku ko ƙauyen ku ga wani hanya ramin kogi da rani ne ana shiga a wuce yanzu ko ruwa ya zo ba da zafi ka wuce saboda yana da nisa daga kuma akwai zurfi in iyo za ka yi ba za ka iya ba saboda akwai wahala ya yi nisa da yawa to za ka yi dole kana buƙatar abin hawa shine kwale-kwale shi kuma da duniya gaba ɗaya a matsayin wannan kogin واتخذوا سير الأعمال فيها سكنا suka ɗauki kuma kyakkyawan aiki ibada bautar Allah yin gaskiya gungurufi shari'a shine a matsayin falafalansu da za su hau su wuce duniya lafiya da jaka gamu da Allah lafiya ya maka mara Allah ka saka mu a cikin su yace fa da kana haluha ma wasabtu ma wasabtu idan ban ce wannan shine halin duniya irin abin da malamin yace na baka misali ko na maka bayani da shi daga farkon mukaddima zuwa nan wa halina wa ma kulikana lahu ma qaddamtu mu kuma halin yanayin zaman mu a duniya shine abin da na gabatar ma a can baya na aya da kuma gidda faɗa cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta mutum da aljani ba inji Allah da dan kaɗai su bauta mun ba na ma'anar zuwan ku duniya da zuwa na duniya da zuwan kowa ma duniyar nan idan ya bautar Allah. Kun ga gane cewa duniya ba gun da wama bace, dole ne karewa. Ko kuma kai ka kare ka bar ta. Ba ka bane sannan kuma me yasa ka bar duniya dan ka bauta mu Allah. Ko yaya ya kamata ka yi? na fata an gane ya ce fa haƙa alal mukallifi da zanto haƙƙi ne akan duk wani mukallifi wane ne mukallifi suka ce al-muslim al-balig al-aqil shi ne mukallifi ko awwal ma yajibu alal mukallifi to waye mukallifi din suka ce shine musulmi wanda ya balaga ko mai hankali wannan abu kun ya hada kan mutum da ran mukallifi ma'ana shari'a ta haukansa ga mutum musulmi amma yaro bai balaga ba ko mai hankali aga shari'a ba ta kansa ba ga mutum musulmi mai hankali ko bai balaga ba yaro kenan ga mutum musulmi balagagge babu hankali an haife shi da hauka da tafuwa babu shari'a kansa amma wanda ya sha kayan maye fa ya haukace ya sha kayan kwaya lafiyarsa kalau asalin sa sai ke shan shaye-shaye ko kwaya ko wiwi ko gum ko mewa sai ya haukace to shi wannan daga ran da ya balaga har ya koma ga Allah wanda daga ran da ya haukace din har ya koma ga Allah duk abin da yake shari'a da bai yi ba sai Allah ya tuhume shi akan rashin yin saboda shi ya haukata kansa da kansa sannan kuma ga bala'in cewa ya sha kayan maye ko ya sha kayan kwayar da Allah ya hana shi a ga bala'iki yana kansa kenan Allah ka tsare mu da zuri'ar yasa masu sai da kayan maye su tuba su ga Allah tun dumi domin duk wanda ya taimaka wa mutane gurin kaucewar hankalinsu to ya shirya bala'i tsakanin ga masa da ubangiji ya raba dan adam da hankalinsa wanda bincike ta bata cewa duk aikin fasadi da ake a duniya na ta'addanci da rashin imani da rashin mutunci da rashin albarka mutum baya iya siya kayan maye ba zai iya yi ba ka duba wani ke tafa ruwa cikin kwanakin yana fyaɗa a social media ku sata mutum ku kai hijeji kuna dukan shi kai ka kai masa baba da hannun bakinka kuma kana dukan shi ka cire mai riga saboda wulakanci muna roƙon Allah ya dammara masu hannu a cikin abu daga mai taimakon su da su masu da duk mai ba su taimako ta kowace irin fuska wallahi muna addu'a Allah ya dammara su ya daidaita su ya wulakantar da su duk wanda ke ba su da kowane irin abu duk mai hannu a cikin su ubangiji Allah dan mara shi ya watsa a nesa ya ba mu lafiyar zama lafiya cin mutunci ya wuce hankali na adam ka ɗauki mace mace kana dukanta ana kuma ka ɗauka a talabijin kana dukanta wani za a ba mu kuɗi ko kuɗi mai zai yi ya da yadda ne fa mai zai siya ƙarfi ba wani mai gidansa an ba shi miliyan ɗari ya ba shi naira dubu ɗari kuma zuma ya wata kwaya da kan ya sha mutum lafiyar dan adam yana faɗi mu matar mutane kuma ya ɗauka a abin a waya kuma yana yaɗawa a duniya wanda manzon Allah yake cewa daga cikin sharrin matsayi da azabar tashin kiyama shine mutumin da zai aikin safo Allah ya rufa mar asiri ba a kama shi ba yayi kayan cikin dare Allah bai ga dama an kama shi ba dan da Allah ya ga dama kana cikin sa kama ka a zaya ta kamar ta lake ba to sai Allah ya masa asiri da kai da sai yazo da safe na bada labarin ai jiya ina kwana ina kaza ina bada labari to me wannan labarin ba fi kwa mugun mafi abun Allah ina kai mai dauka a waya yake nuna mutane shi din iska ne tsinanne ne da ba ku tsine mu kamar da yake cewa ba to Allah tsine mu salama Allah dammara su ya daura musu bakin ciki duk wanda ya sa mutane a cikin wannan kunci kowace irin siga ina roƙon Allah ya ɗaura masa abin da karfe ya samar mantuwa da gajiya da kasala da bala'i da haukacewa Allah dammara alisu Allah kwaci bayan sa hannun mutane sun mutunci ya wuce hankalin mutum ko ba ka da imanin galla bai kaje gaban kafa da tuno ya suna ya suna cin mutunci ya suna halitta to wannan ba kwaya ba mutum zai wani abu to kwaya suke sha suna cikin da kayan kwaya ya shiga uku wallahi ya shirya ga wata da bala'i a duniya kafin yi Allah ba zai bari ba ko dokar shan kwaya a duk duniya ba har na ba kisan mutum ake saboda inganta Allah ubangiji ka tsare imanin Allah ka mana lafiya da zama lafiya kuma ban kaushi ba ruwan ɗaya ba san da wannan abu ba sa maganar ma abu wani sarki ne da ɗaya zai ce kowane talakan ƙasar sai mallaki makami ya kare kansa kuma gaskiya ya faɗa da kamata ya kuma wani sarkin na ƙara mara masa baya a samu shugaban musulmin ƙasar ma ya yi magana a kai ba a cirewa ba ka yi mu to a cire kamar sai ne dan an cire ka gwamna ya cire ka farki to sai ne in ba cire kamar aka mutu ba na wani aka mutu amma ana ta mutum sa al'umma ba na zuwa kawai ba su nana wala dan tabbas muna roƙon Allah ya dammara masu duk mai hannu a ciki Allah ya mana maganin sa wanda yake da damar ɗaukar mataki yake shi ma Allah ɗaura masa hukumar da zai masa Allah kiyaye ya ce dan yanzu wannan shi ne abin da aka wasafta masa na halin duniya cewa ba gidan da wama ba ce sannan kuma muka gane cewa kai in kanka asalin manufar halittarsa shi kan bauta ma Allah to ya ya kamata kai ya ce ba maza ko na kuma tsallake na tsallake ya ce an yi zahabar musulmi dole to shi musulmi mukallafi din nan to sai bantu ya tafiyar da kansa mazhabal afiya hayya ta zababun bayan Allah mutanen kirki salihai masu ibada ka ɗauki irin hanyar su ka gama rayuwarka a cikin ta shine bautar Allah ya dokokin Allah kun kadojin rayuwa kun mutuntaka da duk abin da ya kamata mutum ya shi wa yasluku maslakan al-ulmuha yanzu hanya ta ma'abuta hankali wal absar masu basira suwa ne ne ma'abuta hankali masu basira suna masu bin dokokin Allah masu kaucewa abin da Allah ya hana duk wanda ya zanto duk iliminsa baya bin dokokin Allah in kana neman mafi lamba daya a saka shi a ciki ba ni ba ni hankali ba duk wanda ya zanto duk tunaninsa da basirarsa da kirkirarsa suna shi filosofa ne mai kirdado da hasashe ne amma baya bin dokokin Allah babu ila lamba daya saboda suka ce larabawa wal junun kunun ita hausa ya kala kala ba sai mutum ya saka kaya a yage yana tanke na gini makuci ba akwai masu kaya da daraja da kima da tsada da gidajen gwal farkon mawakar kenan ko farkon mawakar kenan ai sai gidan gwal ai farkon hauka cewa ma kenan a lokacin da a cikin dangin jinin ka na wajibin ka wanda ba a cin abinci sai kuma ka da cikin kaya saka shi a gini a farkon hausa ma kenan to ko mai mutum ne da kima da kwalliya in dai baya bin dokokin Allah lambuwar ba ku ne shi to sai ta hanya ta ma'abuta hankali bana masu bin dokokin Allah masu hayyan makomar su ta gobe kiyama sai Allah kira lahiran ma matsayin gobe ce saboda kusancin ta gurin ubangiji yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba kun kuna ganin lahira kamar wani kira dubu a nan gaba ko Allah ya ta wani rahu qariba zuwa gurin mu kai kusa kusa ne bisa ga zalaka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lighadin duk haka lake ta gadin gobe gobe saboda kaman an jima ne kiyamar abun Allah Allah ka dare imani yace wa yazhaba wa yatahaba lima asartu ilayhi sai lura da abin da na faɗa masa intimalan na bayani akan ita duniya da illolinta da karewarta da kuma cewa kai an yi ka take bauta ma Allah to saka ɗauki wannan nasiha saka shiru da ita saka fara aiki da ita ya ce wa ya hasan mu bima nabbatu alaihi sai ya damu ya lura ya kula da abin da na masa tambihi game da shi wa aswahu tariqun lahu fi dhalika yace mafi kyawun hanyar da mutum zai bi dan ya samu shari'a kuma a duk duniya shine wa arshadu ma yusluhu min al-masaliki mafi daidai sarfiyar hanyar da za ka bi dan ka samu shari'a ka game da Allah lami lafiya to hanya ce guda daya yace at-ta'addubu bima sahha al-ladina kayd al-awwal wal-akhirina shine kai koyi ka yi aiki da dukkan abin da ya inganta na hadisi ko magana ta manzon Allah shugaban shugaban duk duniya da lahira shugaban na farko da na ƙarshe duk mai son shirya ya game da Allah lafiya to hanyar manzon Allah kaɗai za ka yi ita kaɗai ta mutu domin shi kaɗai Allah ya turo ya ce ku bi shi ya ce ma wa in tu'i'u ta hasiru kun ku kamar biyayya to za ku shirya in kun kamar biyayya kuma mutum ya shiga bala'i Allah ka tsare imani ya ce wa akrama sabiqina shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne fi karamci as-sabiqina magabata da aka nuna wallahi kina da kuma su biyowa bayanan gaba ba na a duk bayan Allah manzon Allah shi kowa karamci da cika da kamala sallallahu alaihi wasallama tun daga na farko har na ƙarshen ƙarshen duniya ga baki da sallallahu alaihi wasallam wa ala sarin nabiyina da ida da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa yace kama wa qad qala ta'ala haqiqa ubangiji ya faɗa cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kuma ku taimake kiriya tsakanin ku ya ku ɗan adam alal birri wat taqwa akan albiru shine aikin da'a aikin nagarta wa taqwa da bin dokokin Allah ba na ka taimaka wa dan uwanka a gurin aikin nagarta aikin ibada neman ilimin addini ka ciyar da shi ka taimake shi ka ba shi zumunci ka ba shi abin ba shi da abin ka ba shi ba shi da duk abin da ka wata alkhairi ne wa taqwa da kuma abin da yake kiyaye dokokin Allah wannan shine abin da Allah ya umarni an ƙari ci gaba a yi wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimake kina gurin al'isin sabu wanda udwan da ke tare da kuɗi da yake ma'ana duk abin da yake a duniya ka tabbatar kana taimakon bayin Allah ne musu aga shi nan imamun nawawi ai me mana ya taimake musu na bayan ko ya tattaro maka ilimi da Allah hore masa sai shi fita ma dan kai ka amfana da shi da Allah ka gamu da Allah lafiya ka ya taimake ka ya samu lada ka samu lada in ka bi ka samu lada ya samu lada ka karantar da wani kema ka samu lada ya samu lada to shine musulunci ko ba an tauye ladan ka ba barantana a dai da nashi in an baka dubu Allah sai bashi dubu in an baka miliyan sai Allah bashi miliyan saboda shi Allah mai abun bayarwa ne yace wa qadi sahha annabi sallallahu kuma hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yake cewa wallahu fi awli al-abd ma kana al-abd fi awli tabbas Allah na taimakon bawa Allah na taimakon mutumin da ko matukar mutum yana taimakon dan uwansa in kana so Allah taimake ka ba ma ta addu'a kullum Allah ka taimake Allah ka taimake mu to ga hanya fi sauki manzon Allah koya maka ka taimake wani mutum kawai ba sai ka yi addu'a ba in ka taimaki wani ba shi da kuɗi gari ya waye gidansa babu abinci babu abu ka ɗauka ka bashi ya waye gari ga yayansa ba lafiya ya je asibiti ko kemis ba kuɗin siyan magani ɗauki wani abu ka bashi duk wani abu da son taimako to ka ba wa ɗan adam kai kuma sai Allah taimake ka a zo a fito riba kai ka ci riba yasa a gun malamai na sunna duka can gaba mutum sadaka kai gaba da wani gode masa saboda shi da kullum yana fema aka tambaye da na aliyu ta yaya zan gane ni dan duniya ne ko dan lahira ne ita abin da mai soki wannan aiki an san dan aliyu ko manzo Allah ai an san irin abin da faɗa da darajantawa da ilimi da sai ya boge da shi yace ai abin ne mai sauki idan ka ga mutane guda biyu mu gari ya waye ka tashi daga daga sabta da a gidanka ko a kasuwarka da wa ka kuma ya cikin mutum biyu wanda ya zo mun taimako gurinka ko wanda ya kama kuɗi kyauta ko kuma ya zo su yanka a gurin ka. Kuna gane shi kiba da ba kan murna wanda ya kama kukan yau ya ta shigo da abin karya da shi kai murnar zuwa ko kuma da wanda ya kama ka kuɗi ya sai kaya ta ma kyauta. Allah gane ka ɗan duniya ne ko ɗan lahira ne. Ina mata kai. To haka su salihan bayi su suna kullum tunanin wane ne zai taimake su gurin su ba Allah ya zo ma da safe wallahi ba ka muka tashi garin a bushe ba ko karya ba a gidana ba daga sunan Allah wa ni'mal wakil ai rayuwa sai hakuri Allah ka dauki daga sa hannunka ko saka dauko ka bashi kuma ka zarar ka ji daɗi ka taimaki dan uwanka kana murna ma da ya tuno ka a cikin mutane duk duniya da gari wa kai tuno ya zo gurin ka kai tsaye dole kaunar ka yi dan ya ka maka alheri amma ga mutanen mu a yau fa da wani tare ina fitowa shagon ka zo ni ma ko sisi ban yi ba ko da ka da sai baka ko sisi ba ban yi ba to guri shi Allah ya bin ni ma na baka wala wala ka ne faɗa ba to rashin fahimta ne rashin fahimta sai ka bashi to shi kenan yace matakar bawa ya ce tamsa dan uwansa wa annahu qala kuma dai manzon Allah ya faɗa yace man dalla ala khairin falahu mislu ajra fa'ilihi duk wanda ya koyar da mutane aikin alkhairi ya nuna mutane hanyoyi na alkhairi na bin addini na bin sunna na koyar sana'o'i koyar dan adam dabarar zamantakewar duniya da cikakken mutum mai daraja to idan ka koya ma wani dan adam haka to za a baka lada kwatankwacin wanda ya aiki da shi ba na ga karantar da mutane ɗari ilimin wani abu na addini sai kowa yake aiki da shi to idan kowa a cikin su ɗari za a bashi lada dubu dubu to kai kuma sai Allah haɗa maka dubu dubu so ɗari sai ba ya zaka ce babu wata hanya mafi tara lada a duniya kamar da a wata musulunci in kai waye gidi a matsayin ɗaliban a ilimi kuma kana karantar da mutane ba za ka fi kowa samun lada a duniya saboda haka abin da kuma karantar da waɗansu har abada ba zai yanke ba ta gayawa ne shi ma gayawa ne shi ma gayawa ne shi ma karantar da wani har kullum kullum lada da ta yake ya suka ce duk a cikin bayan Allah gaba daya babu wani zai kai manzon Allah samun lada tunda shi ka musulunci mu duk wani zai wani abu na musulunci a duniya in aka ba shi ladan ya tipsu to irin ladan sa ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace ya ce wa annahu qala kuma dai manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam man da'a ila al-huda ala ila ajr muslim wa ujuri man ko tabi'a la yunqas zalika min ujurihi shay'a zan ake cewa wani hadisi daban yace duk wanda ya kira mutane ya musu da'awa akan su bi shari'a su bi hanyar Allah da manzon Allah to kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'a za a ba shi lada kwatankwacin adadin waɗanda suka bi shi duk kusan hadisi ɗaya ne na ƙarin bayani akan wannan kuma akan na gaba da shi ko ba Allah ya magana ki cewa ba wai za a rigi ladan mabiyan ba ne misali a ce an buka karantar da mutum wani abu na sunna guda ɗaya ladan abin kuma lada dubu ne to ba za a ce a raba muku ɗari biyar biyar ba a a ba shi dubin ka cikakke kai daga karantar jama'a kama dubin ka cikakke in su dubu goma ne suka yake da su kowa a bashi dubu dubu ɗinsa iya adadinsu kai kuma Allah baka dubu dubu iya adadinsu wannan haka Allah yake saboda shi Allah mai yalwar arziki da baiwa ne ba ga kenan ba abin da yafi karantar da mutane addini da da a gurin Allah ko da wani hadisai ba daga Bukhari Muslim ingantattun hadisai ya ce wa annahu qala haka ne ko wa annahu qala ko manzon Allah ya faɗa li Ali radiyallahu anhu yace wa Ali bin Abi Talib yace fa wallahi yace ya kai Ali la rantsi da Allah la an ya hadiya Allah bika dunan wahida sai laka min umurin ni'im wannan hadisi ne dogo a kisratin Khaybara almanzo Allah yace gobe zan ba da tutar yaki komanda na yaki jagoran yaki da wani mutum da yana san Allah da manzansa Allah da manzon Allah sai shi a mun karanta ko a cikin Khaybara sabin suka ce kowa sai ke tafatin ina ma shi za a ba na suka ina ma shi za a ba dirina wayewa suka yi wasu mako kowa lokacin mun Allah ya zauna ya dauka da ce wani a ba shi kowa yana burin a ba shi su burin su ba wai shugabancin bane a siffar da manzon Allah ya faɗa a cikin maganar su shi ke son samu a ce kai kana son Allah da manzo kuma shaida aka haka ne manzon Allah ne shaida ko ba ma wannan ba zai kana son Allah kai amma lalle Allah ya soka ba lalle bane to shi kuma wannan kai kana son Allah da manzansa kuma Allah da wanzo ma suna son a ƙarshen magana ke to da gari ya waye kowa iya san muka so a bashi to ya ce aina aliyu bin abi talib ina ali bin abi talib aka ce manzo Allah yana son a gida yana so yin ido bai zo ba ido ba lafiya ya ce a ja dauko shi aka taho da shi manzo Allah ya marto fiya idansa aka ce ciwo ido yake mai tsanani sai manzo Allah marto fiye mar addu'a idan idan nan take warki Ali yake cewa tun daga ranar bai kare ciwon ido ba kuma wannan idan da Allah wata tofi a ciki ya ce ciwo din kafin a wata tofi yace sai ya fi wanda bai taɓa yin ciwo ma karfi da fawa har ya koma ga Allah saboda albarka addu'ar manzon Allah ya ga bashi tutar yaki aka ce to ka tafi ala risilika a cikin tsanaki ba da gawa ka je ka fara musu da yaki bane a idan ka je ka kira su zuwa shiga musulunci tukunna in suka karba sannan ba maganar yaki in ba su karɓa ba tukun za a zo abu na biyu to in ba za su ga musulunci ba su ba yaki za a yi ba to su biya jizya za su biya haraji su zauna a addinin su don ba ka rike musuluncin ka amma za su na biyan hukumar musulunci haraji in suka yadda babu yaki in sun ce ba za su musulunta ba ba za su biya haraji ba ba shine sai a yaƙe su shi na kuma ita da cewa to ka sani fa ka shiryar da mutum ya kai wa'azi ka yi jawabi mutum ya taka shiryu ya bi abin da ka faɗa to ladanka abun Allah ya fi tarin garken jajayen rakuma a wancan lokaci babban dukiyar laraba ta kowace daraja shi ne jajayen rakuma tun fi kowace daraja kuma har yanzu rakuma har da ne mai ƙarfi ba haka bane har yanzu ba arziki ne mai ƙarfi ai a ce an baka garkin lakumi guda ɗaya guda ɗari ba kenan shi ne garke ɗaya ba lakumi ɗari miliyan ɗaya kenan a Najeriya ce shi ne mai tarin yawa ai to kaga ai ba karamar arziki ba ne za ka zama mutum ladan ka abun Allah in ka yi bayani kai nasiha mutum ɗaya shiryu to ya fi asara ma duk duniya da abin ba da yake cikin ka to yasa ka ɗauki hanyar yin nasiha hanyar karantarwa hanyar yin bayani tsakanin kai da matarka kai da 'ya'yanka maƙotanka ɗannanka abokananka haka ne ai wa'azi kala kala ne ba dole ne ka zo ka iya zuwa a masallaci ka tara mutane ba a gida za ka yi wa'azi kuma karɓa shi kenan Allah sai Allah baka na danka shi shi Allah mai yarwar lada ne ai in ka koya matarka addini mai kyau ta iya mai kyau take yi mai kyau to wasu ƙalaranka kuma ta koya waɗansu su ma ana hira a wani guri a ce a matar malam ko kai sai bayani ko a kaza kaza kaza sunna kaza bid'a ta dauka lada ta fike Allah ta mu dace yace fara'aitu dan haka malam ke cewa tun da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da suke bayani akan babin lada na wanda bayani ko ya shirya da mutane game da hanya ta addini ya musu jawabi na addini suka shiryu ga irin kuma da zai samu da sai na ga cewa an adma'a muktasira min al-ahadith sahiha mimma in taru wani littafi yake kunshe da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mustamilan ala ma yakun tariqan li sahibihi shi littafin nawa idan to ya kunshi dukkan wata hanya da wanda ya bi ta in kuma sani lafiya kalauye ina ake yi har zuwa lafiya mana in ka ba abin da malin ya kawo a lissafin da za mu karanta insha Allah to ka samu hanya to tar har lahira har ta gurin Allah lafiya kalauye saboda Allah ya ce fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi rabbih ahad ba shi bane musulunci din ne sun gamu da Allah lami lafiya ka je Allah maka maraba ka samu aljanna to hanya sai guda ɗaya ko biyu Allah ya faɗa ya ce ka aikata aiki mai kyau to me aiki mai kyau to me ne aiki mai kyau a ga sai ka dawo karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka mutu ba kai shirka wa Allah ba ba ka shirka wa Allah har ka mutu to kana mutuwa kawai aljanna wala shakka insha Allah Allah ka saka mu a ciki yace sai wanzu wa mufassilan haka ne ko da rabihi albatila wa zahira yanzu littafin nan nawa bayan zai maka jagora zuwa lahira lafiya kalau kuma zanto ya gyara maka laddukan ka ɗabi'unka da halayenka koyayyun halaye da kuma halayenka na bayyana duk zai gyara maka su in dai ka ba abin da aka kawo a ciki za ka samu gyaruwar hali na koye da kuma na bayyane me halin koye aka su da ko zuciyarka akwai keta a wannan cuta ce akwai hasada akwai ruwa duk wani aiki ta ce akwai mugunta akwai kaza wanda Allah baya so bayan ba ka da su akan dade to sai a gyara maka a cire maka su a sa maka ikhlasi yin abu dan Allah da jin kai da tausayi da kaza da kaza aga an gyara maka halayenka na koyi sannan kuma na bayyane an koya maka mu'amala yadda ake rayuwa bisa gaskiya kyakkyawar mu'amala hakuri kyauta juriya da sauransu Allah ya samu dace ina miki yace jami'an littargib wa tarhibi shi littafin da zanto yana kunshe da at-targib fadaitarwa ga hanyoyin alheri fadaitarwa zuwa ga lahira fadaitarwa zuwa ga aljanna wa tarhibi da kuma tsoratarwa game da shiga wuta azabar lahira azabar kabari azabar duwar kanta ba to in ka bi wannan littafi za a nuna maka hanyoyi kuma za a masu kafe hanya ai guda biyu ne musulunci ko duk abin da ake tafa ta gashi ne ana roƙon Allah ne ana kwaɗayin aljannarsa da rahamarsa a baki guda kuma ana tsoron azabarsa da wutarsa ba shi bane innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana hashi Allah samu a cikin su wa sa'iri alwayi adabi as-salikina da kuma sauran ladduba na mutanen kirki mutanen abin nan mutane masu ɗabi'a mai kyau min ahadisu zuhudi na kawo hadisai na az-zuhud shine ne zuhud mun faɗa nan ko na faɗa nan gaba insha Allah wa riyadatul nufus da kuma hadisai za su nuna raya maka zuciyarka ka samu kamar an ka sai riyad shine jam'in dausayi dausayi ko gurin hutawa gurin jin daɗi to za a koyar da kai wadansu abubuwa da suka maka hutun zuciya ka zuciya da akwance ba ka bakin ba ka tashin hankali duk ya tara an karfa da kai yace ina ne wata habibi akhlaqi sannan kuma littafin na kunshi gyara dabi'a da halayen mutane wa wa taharatul qulub da kuma tsarkake zuciyoyin mutane wa ilajiha da maganin ciwon zuciya jinyoyin zuciya sanan da yawa hatta likita suka ce duk a tsarin likitanci babu likitan da ya kowanne kaiwa kololuwa kamar likitan zuciya cardiology likitan zuciya saboda harka ce mai wahala na fata an gane sannan kuma tana da wahalar magani a bangaren likitoci kansu yasa manzon Allah ne kadai yake da hanyoyin maganin ciwon zuciya maganin damuwar zuciya maganin kuncin zuciya maganin bakin cikin zuciya ka waye gari haka kawai ka ji baka zagi kowa ba baka magamu da kowa ba ba wanda ya barara ma ba wani abu da ke na asarar kuɗi amma ka ji wani bakin ciki kawai ya kama ka ba na yi ba haka kawai ka rasa ne faru sai ya sami duniyar da magarba mai dalili ba na yi ba to shaitan ne zo kuntuta maka sai ya manzan Allah ya ce ma izabanka ko kuma ita fiya kana cewa la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wallahi al-azim ba za ka faɗa so biyar goma ba sai ka Allah ya yi maka sai din baka da ikhlas sai ka Allah ya yi maka sai ka abun ba za ta sai to ga wannan in ba manzon Allah ba wa zai baka wannan maganin in ka tafi asibiti in su rika maka wani magani ka tabbaci shi ke nan kayan gama ba eh bai su ka tafi yin kai da ka ci abinci ka tsara bacci dan ka waye gari kana wani mutsin ke shirgege kuma ka manta abu da yawa dan ka zama zuwan haka kwakwalwa ta zama ta mutu a yawan ba ta kai kwakwalwa yake ina mata an gane sai ga wani mutum duk kai kawai magana tallan da to ka ga daga uku amma da azkar na manzon Allah kana faɗa da ikhlasi wallahi ba za ka faɗa so biyar ba za ka ji Allah ya yi wannan an yi ba adadi kuma an ga abin ba adadi kawai ikhlasi ake so ka yadda manzon Allah ya faɗa kuma zai yi sai Allah ya da maka abu saboda duk da tana hannun ubangiji ne haka manzon Allah ya faɗa yace Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala Allah ya samu dace ya ga za a gyara maka zuciyarka kuma baka maganin cututtukan zuciya wasu yana fil jawarihi kuma baka magani na kare gabanka wa za su iwajiha kuma a baka magunguna da za su cire maka karkacewar gabai misali gabobi mutane ba su ci aiki ba kai aiki kaza me rubutawa da kudin mutane da me yi ba da hannunsa ba an ga ta karkace ne me tara hanya ya dauki mutane saka su a jeji ba da haƙƙi a yake daga bansa ba saboda me sun karkace ne ai dan adam kamar kai ba abun da ya ma baka taba ganin shi ba yana tafiya da kake da yi ita kai ku tafi jeji da bindiga da kai kowa musifa da bala'i kai dan kama da bindiga kuma shi kenan an rabu da kai kana sai a kowa na kallon ka kasa kamar kasar da babu gwamnati ka duba wani wani wani wani soja ne katotowa a hannunsu jami'ar ba Allah kana mu da bikin to wai me amfanin ran ma wallahi alazim inda ni ne ranar zan mutu sai dan mutu da shi ran ba Allah Allah baran ba ba rai bane da shi bindiga ce me to abin diga zaka da shi mutun da hannunka da Allah baka sai da shi ma in ta ku ta Allah muna innahu ya Allah muna kuma wallahi wa tadun min Allah ma la yadu me amfanin rai inda wala kai shi an zo an tsaye da kai kana dinarar kanka a sunkuya gaban wani banza sha sha sha wanda ko da kanka bai kima da wasu cikin shi kanci abu alifi to in dai musulmi ba su zanto cikin musulunci ba ai sun shiga musiba da mu zalla ke cewa a hadisi ingantacce yace za a waye gari al'ummu suna cin yadda ake cin abinci kaddi suna jin yunwa a kawo abinci a fashi a ciki ana ci da ka gani ka je gargari ko kuma ka dawo cikin secondary school tun da ake kana senior a kawo abinci a dami a kadan kare kafin ka ce minti uku an cinye abincin tiriliya ta takan tiran ba ka ke ba ya sai ku da kai saka yanzu da zafi amma saboda akwai gara da akwai gas sun afa shi to haka za a rika cin kuɗin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah a wannan lokacin hudun dan kaɗan ne a duniya ya ce la bal antum kasir kuna dewa walakin da kun gasa'u dabba sai kuna dewa sai da ku kamar wani kun kankan kogi ne yayi da yake kai ruwa ba ko ya zo ba ka je ka gani kira da tarkace to ku ne wannan tarkacen ba ku da matabbata ruwa ga dama haka da ku ina ga dama haka da ku ko za ta tashi koma to ya ce ku ne to ya manzan Allah me ya jawo mana wannan abin ya ce ku ku duniya ba ka rahiya tilmu shine alwahan an samu ku rauni bai rauni san duniya da kuma tsoron mutuwa in ba tsoron mutuwa ba yaya ka gama aikin soja kana janar kuma wani banza dan fulani shata ta ta karshe saka je saboda ne ta saboda ne me ya amfanin ran kai ga musulmi ne fa kai kabbara ka mushe shi kawai a gabin Allah zai ma hannun naka ba kami ne ai in da kire kira daga Allah za ku kwace kama hannunsa bari su da fara dabarun sa fa in ka dake mutum ya san da zai da baka kafsu ma soja amma ka zai sa to da gura kai zai eh ku ya kuri ku je mu subhanallah abun bakin ciki baya kare ko su nawa ne ba rai ba ne a kai ka bara da wani ne a ciki mutuwa fa na ta jafa rinsi ba sa mutum ya mutu kuma soja ne an yi yaƙi fa an yi ruwan bama bane kuma ya ya fita lafiya to ko na kake tsoro ko ka ce ba za ka je ba shi ne kawai ko da ta ɗauka ka jikin mutum Allah ne manzo Allah fa ƙasa ta ɗauka ya watsa Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ramabiyin manzon Allah ne musulmi ne kai kai da imani daga jikin Allah ma amma ko daga ga eh hijira ta sarkin nan da ya bayani Allah ƙara masa albarka yace jajirce zan a cikin sharhin dan da zamu karanta da ku ko da ki dogo yace ka zo ka yaƙi dan kare an kawo ku hari ka tsaya ka kare garin ku duka to wannan wajibi ne wajibi ne shi ba fa da kifaya bane wani ya kawo hari kai ka fita a guji saboda me kai ka tsaya me gaban ganin baki sai ka yi yanzu za ka kai ɗauko rayu mutunci ka samun zaka a nuna ta a duniya da mafi hawa la haula wala quwwata ko ku jajirce muna addu'a kada Allah kawo abin nan kire har abada su ma da ake Allah dauke yayi bala'i amma ka rike zaman kai namiji ne kuma kai musulmi ne mutuwa abun musu yawon tsoro bace na mu tsora mutuwa zalunci Allah yake duk abin da ka gani Allah ya kai ne ka aikata Allah ba zalunci in ka san ka aikata alheri min wurin mutan me abu tsoron aski za su sai kana lahiran su roki Allah da kusa da imani kuma garka ce kai Allah ka shaida a wannan an hana amma sai ga bala'in ya zo ko sai ka tsaya ta zama kuma lalace ko a zo gida a same ka da iyalinka duk a tsaye matarka da ƴaƴanka duk a tafi kuma da kuma zangaye zangaye kenan ko sai ka ce ni kuma a gaban ki a nemi tsarka ko masu tsarka to kuma ya fadiran naka ba musulunci bane wallahi wannan lalaci ne wallahi lalacewa ne shi ma mutane ne ko me ka dauka da karfin imani ki sallah ta mai daga kansu ko me ka dauka Allah ko me ma kawai imani ake bukata idan kana da karfin imani da ikhlasi da karfin hannunka sai ka murtsu da bindiga ka tijima shi ka ci komai da bindiga dukkan Allah ne dawa mutane jahilan wani irin da abu Allah bai kiyaye ka to mutum da yake guji zalunci duk abin da kake amma kana musulmi mai bin manzon Allah karfin ka mutuwa da ka tabbatar baka shakka kuma a zo a ci zarafinka da Allah ke cewa mun utula duna ahli fa shahidi ko wanda ga saboda kare iyalinsa an zo amma ta'addanci a gida ko akan titi don ka kare wajen da aka kashe ka shahidi ne kai kuma kake ko tsoro amma ya ga ga daji to ku tana kuma ka to ku tana ku tana ka tafiya Allah wajiran nan kalala amma ba abu ne mai dadi abun bikin ciki ne kuma na addu'a din mai hannu a abun daga sama har ƙasa Allah ya shafa sama da su za a daura musu bala'i da kakani kai Allah kawar da wannan musiba kuma sai ku san wala ku zo ku ƙara zafa da sabu Allah kiyaye ya ce wa lauri zalika ko da waɗansu ma abubuwa na yake in asil arifina na manufofi na mutanen kirki masu kiyaye dokokin Allah masu bin Allah yadda Allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala ya ce wa azumi fihi kuma na zagin tawa kaina a littafin nawa Allah azkura illa bi sahihan ba zan kawo hadisi ba kowanne sai fa sahihi na ba ta gane min to lali min wadihati wadin kuma hadisi sahihi ba kuma a bayyane ya maka bayani shari'a babu wani abin da shubha a ciki babu wani kullallen magana hadisi ne a bayyana ana faɗa za ka gane to shi ce zai kawo da ya so ka samu kai ɗalibi ka fahimta kuma kai aiki da shi ya ce mu da ban ila kutubi sahiha kuma shi hadisin da zan kawo ya zanto yana cikin hadisai ne asalinsa da tafin hadisin suke shahararru ingantattu misali bukari muslim tirmidhi abu dauda an-nisa'i ibnu majah mawadda da sauransu kaga daga an fito waɗannan duk wanda yake da alaka da addinin musulunci yake karatu ya san su ba buƙatar wani ba cikin su dole su zai kayace ya ce wa wasbiru abuwa da mil qur'ani yace kuma a cikin littafin nawa zan fara duk wani babi in yace babu fil kaza to zan kawo ayoyin qur'ani da farko in ji malam annawawi Allah masa rahama sai ya kawo ayoyin qur'ani da suke da alaka da wannan babu kuma sai biyo bayan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu mun yi aikin malaman sunna an ga duk littafin ba magana sa ko daya in ba babu ya ce ba babul ikhlas shine kan maganar sa amma abin da yake cikin babul daga farko karshe duk magana ta daga qur'ani sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ne musulunci kuma ne sunna amma da lokacin da na labaru kawai ta ba aya ba hadisi wannan ya zama zambitanci kuma ina miki yace ko eh al-kalimat wa ausha wa وأرشد ما يحتاج إلى دفء أو شرب معنا مدرب البيان لدوة آية ko hadisi da yake buƙatar a yi sharhin sa ko a yi bayanin wani abu da ya kunsa wala Allah sai ilimin ka ba zai gane da ake yi ba to da maka sauki shi annabi Allah masa rahama da maka bayanin wannan kalmar ko wannan jumlar ga abin da manzon Allah ke nufi ko ga abin da Allah ke nufi ina fata an gane eh ko ya ce safiyun wanda ma'anarsa ya riga ya ya kuya ga mutane ya ko na ne bi na fa'ishi min tashbihatin saboda akwai wasu abubuwa shubuha a ciki ko sai maka bayanin su a tambihatin ne ko tambihatin zama su ma'ana fadakarwa da ƙarin bayani akan su abu kaza da manzon Allah ke faɗa hadisin nan ga ma'anarsa abu kaza da ka faɗa a wuri kaza ga ma'anarsa domin kai ka je fa'idantu da abin da zai karantar da kai Allah saka masa alkhairi yace wa idza qultu fi akhir hadisi idan kuma ce a ƙarshen hadisi muttafaqun alai in kun na faɗa haka yace to fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim ina nufin bukhari ne da muslim suka rawaito shi yace wa arju in tamma hadal kitab ina fata in littafin nan ya kammalu an gama shi an rubuta shi an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairati ina fata littafin da kan wuri duk wanda ya karbi littafin ya yi aiki da shi idan to shi littafin jagoran sa ne ya mai jagora zuwa alkhairai masu tarin yawa ma'ana ya haskaka maka hanyar addinin ka ya za ka bauta ma Allah ya za ka yi kaza yace hadidan lahu min anwa'il mi kaba'i idan to littafin nan ya kare duk wanda ya karanta shi daga wasu halaye da ɗabi'u ta ce ne an ne alawa an alwaɗin ƙaba'i daga barin nau'o'in munanan abubuwa ɗabi'a mara kyau zalunci kaza kaza duk abin da ta hana to Allah ta littafin in ka karanta ka amfana ka yi amfani a bangaren a ma'ana mai kyau ɗinsa sannan kuma ya hana ka aikata munanan ayyuka shi ne abin da yake nufi ya ce wal muhalakati da kuma abubuwa masu halakarwa duk Allah sa abin ya halaka ya ce wa ana sa'ilun aka ina roƙo duk ɗan uwana in tafa da shay'in minhu da ya amfana da wani abu a littafin nan na riyadu salihin duk wanda ya buɗe littafin ya karanta ya amfana da wani abu ko a karanta ya ji wani abu da ya amfana a littafin to me yake roƙo ya ce ina roƙo an yada uwali ya muna addu'a waliwalidayya yau iyaye na addu'a na ba ta gane wa mashayiki yau malamai na addu'a na ba ta gane ba imamun nawawi yake roƙon arziki a gurin kowa da kowa da ya kace sabon sa kace duk wanda ya karanta ya amfana ya masa addu'a muna masa addu'a Allah ya ji kansa ya yafe masa ya gafarta masa ya sa aljanna waliwalidayya da mahaifansa guda biyu muna masa addu'a su ma Allah ya musu rahama ya ji kansu ya yafe musu wa mashayiki da malamansa wa sa'in ko ahbabina da sauran masoyanmu wal muslimina ajma'ina da dukkan musulmi baki da muna fatan Allah ya fi musu ya ji kansu ya mar jagora wa alallahi alkarim itimadi yace dogaro na ga Allah ne ma'ana na dogara ga Allah wa ilaihi tafawidi wastimadi ga Allah na kowal lamura na dukkan al'amura na na kowala su ga Allah mana Allah da mu jagora wa hasbiyallahu wa ni'mal wakilu wala haula wala quwwata illa billahil azim al hakim kaga malam yayi addu'a kaza mu karanta hadisi kenan ko a lokaci yayi yawwa yace babu awwal babu farko a cikin littafin nan babu ikilafi babu da magana kan ikilafi yin aiki domin Allah kenan وإدبار النية دخلت النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية باب الفرق في زي ما قلنا كان إخلاص دين أبدان الله دين من يذكر الله شنو كان وانا أيكي دلتي لمن الله يجدد أيكي يباس لا داء الظاهرة كما يسوي أيكي لي بعدم تقول جكوة با ba kuma da kama kowa haushi ba sai kawai dan Allah kai wani shine ikhlas Allah ba mu yi ikhlas da kuma halakunan niyyarka duk abin da za ka yi a matsayin ka na musulmi domin duk kana da niyyar kyakkyawa game da abin saboda muhimmancin niyya abin musulmi ya fi muhimmancin ma aikin niyya ta fi aiki muhimmanci ya so da dama Allah na ba mutum lada da matsayi a lahira na wata niyya da yi ko da bai samu damar yin aikin mutane kuma da yawa sun yi aiki amma saboda niyyar su mummuna ce ba su da lada a cikin aiki in gane abin da ke nufi ko yau to shi ya ce qala Allah ta'ala kamar da ya alƙawari aga ta ga mu isto kai wannan ne mutane kil a'ama ajmir a'mali a dukkan ayyukanka wal aqwali da maganganu da za ka yi albariza na zahiri wal kafiya da wanda yake na koyi duk kai niyyar kyakkyawa a cikin su yace qala Allah ta'ala Allah da gaskiya ce wa ma kullu ba umarce su ba illa liya'budullaha sai dai kawai su bauta ma Allah shi kadai muku suna dina suna wa tsarkake addini ga Allah shi kadai mana su bauta wa Allah shi kadai ba sa neman yanzar kowa ko burge kowa a Allah shi kadai suke neman yanzu ya tafi su kuma tsara sun tarkace wa duk wani addini da ba na Allah ba ويقيموا الصلاة تدين الصلاة ويؤتي الزكاة تبار الزكاة وتبار ذلك بالخيمة wannan shi ne addini da kake ka yi an addini duk abin da ka yi addini ka yi don Allah sannan kuma ka kai da sallah ka ba da zakka suna mata an gane saboda su ne su kai addinin musulunci ba ku musu hada ya ce wa qala ta'ala a wata aya ta da Allah ke cewa zayyana wallahu bihuha ولا دماؤها ولكن التقوى منكم بايا زوا من الله بايا سامن الله لزومها ناما يجري من دم أوسا بابالي كوني أوسا من يوم جمع الناما ني kawai nama ko namoni ko ko namuna to ma'ana duk wani yanka da za ku yi a duniya da ya shafi addini shine misali yanka saboda layya ba yanka nan ba yanka saboda hadaya ta je aikin hajji ko umara yanka saboda an maka haihuwa ta yi suna ko duk ba yanka nan sun ce bana ko yanka domin ka salama a gidanka kana da kuɗi ka sai dabba ka yanka duk ba yanka ba na mutunci to duk waɗannan dangogin dangon yanke da kai ai naman ba gurin Allah ba gun Allah ke zuwa ba wala dima'uha haka jinin dabbobin ma ba gun Allah ke zuwa ba saboda kada wani ya kasan yan bid'a ya su fake ma wai za ma wani salon addu'a ne wata wani arogon Allah ne ta ta ta wannan addu'ar fa sai ta sha jini wani surkulle ne kuna ganewa surkulle ne wannan karka jirin wani jini ne mutum ya saka manyan kaya a masunan malinta to kuka ne sai sai maka ai ita wannan salon addu'a da zamu dole sai an yi yanka idan ba a yi yanka ba wani a bala'i kuma zai faru wannan bokanci ne kuma da fara ba ruwan Allah da wani yankan da za ka yi shi a takawa Allah yake bukata ya ce wala kin halau takawa ne ku abin da kai kai jin dan Allah da kai abin yanzu ba lai kwanan nan ba to wani ya ci tara kuɗin sa sama da shekara ya ji so dabba ko rago ko abin da ya sauka sai yanka niyyarsa shine dan Allah ya ce ai layya kawai yayi duk abin da ake yanka nan ya galibu su idan fawa za a yi a siyar ba za a siyar a ci riba ba na ba ta an gane musamman irin su rago wannan ba maganar a siyar a siyar a ci wani kalan fawa a ci ribarsa amma saboda san Allah da bin dokar Allah sai ka tara kuɗi ka siya sai ka yanka to wannan abin da ke dan Allah shi Allah zai kalla ya baka lada kuma naman ka take da iyalinka da yan uwanka da makwata take babbar kuma da ɗin ku shi kenan ba more ba kuma ga lada na zuwa wannan sai musulunci yake wa ta'ala ta'ala a wata aya Allah ya rafa kace kul in tuku kuma kusuri kace in kuka koyi abin da yake zuka dan ku aw tuku ko kuka bayyana shi ya Allah kullu Allah ya riga ya sani duk abin da yake zuciyarka Allah ya sani ko ka faɗa ko baka faɗa ba Allah ya sani Allah ke cewa ba ba maganar ma abin da kai kake kallo kake kafa ido ba yace shi Allah san ha'intul a'yun a kalli idanka da yasa ina ba ta baki da ta hanyar ido yi magana ba ana yi ba to Allah ce ya sani wa ma duk kusuhu da abin da ya zo duk Allah ya sani babun da ake nufi kyakkyawar niyyarka ita Allah ya maka hukunci a koman ka kuma za a baka sakamako ne irin niyyar da kai in kai dan Allah sai Allah karba aikin ya baka lada ya samu albarka a duniyarka da kuma lada a lahirarka in kai ba dan Allah ba a duniyar ba ta kaskanta kuma lahira baka da lada Allah ta kare imanin ya ce hadisi na farko a wannan babi shi ne hadisin kusan kowa za ka ce to shi ke babban lafi lokaci ya yi ko to haga abin nufi wannan ayoyi guda uku suna biyan magana ne a kan niyya da muhimmancin ta addini kuma suka ce malamai dukkan aikin addini ga baki daya yana da alaka da niyyar isa in kai kyakkyawar niyya yana taimakawa wurin karɓar aiki tare da cewa akwai kuma abin da zai biyo baya a kan niyyar sata duk abin da kai na ibada ta yi kyakkyawar niyya don Allah za ta yi ba ka neman ka burge kowa ba ka kuma neman wani ya ya zage ka ba ruwanka da wannan sai kai don Allah ko to aikin kuma da so Allah ne ta ai aiki na fata an gane daga tashi kuma aikin dole su irin yadda manzon Allah ya koyar da shi sai ka abu guda uku nan suka ce sai Allah karba aikin ka ya baka lada muna fatan Allah ya taimake mu ya sa albarka cikin abin da zamu karanta zamu kuma ikon gyara niyoyin mu da yin kuma dan Allah muna kuma ƙara addu'a da ya gama da wannan halarai tsaro da ke faruwa a yankin mu na arewa ubangiji Allah ɗauke shi duk wanda yake da dama da iko ne ya sa kokarin da Allah ba shi ne ga ya hana abu muna roƙon Allah ba shi iko da dama ya hana ya kawo ɗaukewa al'umma wanda kuma yake da dama ya ƙi yi muna fata wake ɗaure su masu yin abin goyon baya za ka sha mamaki daga an kama wani shi kuma ne kai musu abinci wani sai da kai musu makamai wani kowa wani wani wasa shi kuɗi kawai a ba shi kuɗi kawai kawai kuɗi shi ne wani fasa duk wanda ya gidan fasa kowane irin abu muna masa addu'a Allah dan mara su ya watsa lamarin su ya da lamarin su ya sa musu bala'i da kunci tsakanin su ya kubutar da bayan su bayi da sai hannun su Allah kawo lafiya da zama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah